بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya mana muwafaka da abinda za mu karanta Allah ya mana muwafaka da abinda za mu saurara Allah ya sa abinda za mu karanta da saurarawa ya zama sanadiyyar tsira gare mu duniya da lahira da farma sayyidina wa maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama muna cikin kitabul janaizi za a tashi sabon babi bismillah babu ma ja'a fi qatilin nafsi babu ma ja fi qatilin nafsi wannan babu yana magana akan watan hukunci na abin da yazo ga wanda ya kisa qatilun nafsi lafzi ne umumi ma'ana wanda ya kashe kowa ne ne ma ya kashe domin in muka shiga cikin babin hadisin babin da Imam Bukhari ya kawo karkashin wannan tarjuma yana magana ne akan wanda ya kashe kansa qatilu nafsihi babu qatili nafsihi kenan to sai ba ce babu qatili nafsihi ba sai aka ce babu qatilin nafsi babu ma jaa fi qatilin nafsi babu ma jaa fi qatilin nafsi malamai suka ce abin da yasa aka ce qatilin nafsi domin ya zama lafazi ne umumi ya hade nafsun wani da nafsun kan shi shi katil din inda ya kashe wani da inda ma ya kashe kanshi to sai aka wadatu gabarin wani sai aka kawo inda ya kashe kansa hukuncin wanda ya kashe kansa domin wanda ya kashe watan sai hukuncin kashe waninsa sai zama aula ma'ana aula in dai zai samu wannan hukunci na ya kashe kansa domin wanda ya kashe kansa ai bai salwantar da rayuwar kowa ba tashi kadai ta'addab ba ta ketare shi ba ta je wajen wani gare shi ta tsaya ko to amma ga hukunci to in wanda ta'addan shi bai wuce shi ba ya ketare zuwa wani amma ga hukunci to ina ta ga wanda ta'addan ya ketare shi zuwa ga wani ya salwantar da rayuwar wani to kaga shine aula to shine suka ce shine hikimar da ke cikin wannan Imam Bukhari ya kawo tarjuma babu qatilin nafsi amma in muka karanta sai mu dima abin da ya shafi ko babu ma jafi qatilin nafsi sai mu sai mu karanta hukunci duka hadisi sun tabaito akan wanda ya kashe kansa to
حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زهير حدثنا خالد عن ابي كلاب عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالعلة غير بملة غير الاسلام كاذبا متعمدا وهو كما قال ومن قتل نفسه بعديلة قتل به الى جهنم حدثنا مسدد قال حدثنا زيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بحديدة أذب به في نار جهنم wannan hadisi musaddad ibn musafhad ya zantar da mu inji imam al-bukhari yace qala haddathana zaid ibn zurayh yace zaid ibn zurayh ya zantar da mu qala yace haddathana khalid yace khalid ya zantar da mu an abi qilaba ya karbo daga abi qilaba an sabit ibn dhahak ya karbo daga sabit ibn dhahak radiyallahu ta'ala anhu an annabi sallallahu ta'ala wasallam ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace man halafa bi millatin ghairi al-islami كاذبا متعمدا فهو كما قال duk wanda ya rantsuwa man halafa wanda duk ya rantsuwa bi millatin da wani addini kama addinin nasara ko addinin yahudawa ko irin masu irin buddadin nan da sauransu da duka waɗanda ake itibari addinai ne wanda a wajen Allah duk ba addinai ba ne wadda har waɗanda Allah ya aiko da su ya saukar da su da aiko manzo Allah sallallahu ta'ala sallam duk sun zama watan aikinsu ya ƙare a baki ɗaya saboda haka wanda duk yi rantsuwa bi millatin da wani addini ghairil islami wanda ba musulunci ba kadiban halin kasancewa sai na makaryaci yana mai karya anan kadiban malamai suka ce kada fa ayi tunanin abin da ya rantse kan shi din ne karya akai yace ya rantse da addinin nasara zai yi kaza to sai ya zan bai yi kazan ba ko kazan da ya ce ba haka ba ne kaziban yana makareci aka ce ba haka ake nufi ba abinda ake nufi kaziban yan halin kasancewarsa yana mai karya domin shi rantsuwa da addini girmama addini to girmama abinda ba mai girma ba wajen Allah inna addini inda Allahi al-islam addini wajen Allah shine musulunci to duk wanda ba musulunci ba a wajen Allah ba addini ba don haka girmama shi ƙarya ce don haka kaziban halin kasancewarsa yana makaryaci cikin yin wannan rantsuwa don yin rantsuwa girmamawa ce ita kuma girmama wani addinin da ba addinin musulunci ba ƙarya ne an ce shi wannan shi ake nufi domin mi magana hadisi na magana ne akan rantsuwa da abinda ba addini da abinda ba addinin musulunci ba ma'ana da wani addini da ba addinin musulunci ba kenan in aka fahimci rantsuwa in ya zama makaryaci a cikin abin da ya rantsuwa zai yi ko yayi to kenan in gaskiya ne abin da ya ce zan yin gaskiya ne zai yi ko gaskiya ne yayi kenan babu laifi in an fahimci wancan sai ka ce kaziban karka ɗauke shi akan mahlufun alaihi a'a ba abin da ya rantsuwa kai ba zan yi koko na yi ba shi ake yi kaziban ba a kaziban halin kasancewa sai na makaryaci da yin rantsuwa da abin da ba zai yi ba shi ne ma'anar kaziban ne na fahuwa muta'ammidan da gangan fahuwa kama ƙari to fahuwa shi kama ƙal kamar yadda ya faɗa ɗin nan to lallai kaziban ne ya ce kaziban ne kaziban ne wasu ka ce ba ana nufin kafiran ba in yi rantsuwa da addinin da ba addinin musulunci ba ya kuma wancan addinin a ya zama kafiran saboda rantsuwa da wani addinin da ba addini musulunci ba fa huwa kama kala ya zamo irin wancan addini yanzu ba ruwan musulunci da shi ya kuma wancan addinin wasu ka ce ba shi ake nufi ba ana nufin dai fa huwa kama kala ai fa huwa kadhibun kama kala amma suka ce in su Allah mutu kirmani in an yi la'akari da muta'ammidan domin lafazin muta'ammidan yana ɗaukar watan yana itiƙadin girman wancan addinin da ya rantsuwa da shi yana itiƙadin girman shi to fa huwa kama qala kawai ya zama na wancan addinin ba ruwan addinin musulunci da shi yanzu ba ruwan addinin musulunci da shi la'akari da lafazin muta'ammidan a suka ce muta'ammidan ma'anarsa ai mu'taqidan ta'zima tilkal billah yana mai kudurta girmama wancan addini da ya rantsuwa da shi to don haka fa huwa kama qala ya zamo wancan kamar wancan ya zamo wancan addinin da ya rantsuwa da shi kenan wannan abinda watan suka ce kenan a cikin bayanin yin rantsuwa da abin da ba addini musulunci ba wani addini daban ba addini musulunci ba waman qatala nafsahu annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yace wanda bi ya kashe kansa wanda bi ya kashe kansa domin a nan malamai suka ce to yanzu menene hukuncin ita irin wannan rantsuwa an yi wannan rantsuwa mutum ya yi rantsuwa da abin da ba rantsuwa da shi ba a rantsuwa da addinin nasara ba a rantsuwa da addinin yahudawa to me hukuncin wannan rantsuwar wasu ka ce hukuncin wannan rantsuwar mulghat babu ta babu ta kawai to me zai yi ya ce abinda zai kawai zai istighfari ne wasu ka ce hadisi ya tabbata in yayi irin wannan rantsuwa kawai yayi istighfari ya faɗi la ilaha illallah wadda za ta ƙara jaddada imani shi da Allah dabarranta shi da wani addinin da ba addinin musulunci ba sai ya faɗi kawai la ilaha illallah yayi istighfari wasu suka ce a'a ai rantsuwa lalle ta kullu kuma sai yayi kafara sai yayi kafara domin wannan munkarun min alqawli ko to mai zihari yayi munkarun min alqawli wanda ya kamanta watan bayan mahaifiyarsa ko bayan wata halattacciyarsa da bayan mahaifiyarsa kamar matarsa to in yayi wannan an ce sai ya kafara sai ya kafara tare da munkarun min alqawli ne ba to sai aka ce ai shi ma wannan la'akari da shi shi ma munkarun min alqawli wa zura ne wata rantsuwa da wani addini da ba addinin musuluncin ba to shi ma sai an yi kafara irin kafara wancan mai zihari amma wasu ta ce istighfari zai yi la ilaha illallah kawai yayi jabari da da wannan to wa man qatala nafsahu wanda ya kashe kansa bi hadidatin da wata ala kaifafaffa ma'ana wata ala mai kaifi alan nan wuka ce takobi ne a wani abu mai tsini ne kamar mashi gariyo ne ko kara ce kowane irin abu dai mai kaifi za ka ce bi hadidatin ai bi alatin hadida da wata ala mai kaifi ya kashe kansa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yace udhiba bihi fi nar jahannam udhiba za a azabtar da shi udhiba amma azabtar da shi saboda ni saboda tahaqququl uquli abun ma kama an yi haka aka ce udhiba in mutum ya ga udhiba mali ne an azabtar da shi abun ba a yi ba don sai an yi tashi alkiyama za a yi amma saboda tabbatuwar abun dimun sai an yi sai aka mace an mayi kawai aka ce urziba bihi fi nar jahannam za a azabtar da shi bihi da wannan abin da aka ambata wata riwaya za ga ya ce urziba biha akwai riwaya urziba biha za a azabtar da shi biha bil hadida bil hadidati din kenan an ce bi hadidati to urziba biha kenan to an ce urziba bihi wa to me huska urziba bihi an ce urziba bihi ai uzziba bil mazkuri abincin da aka ambata kaga an an bada ma'anar mazkur shi yasa aka yi tazkirin bihi in an bada ma'anar hadida ko lafazin hadida an yi la'akari da lafazin hadida ta ce uzziba biha za a azabtar da shi da wannan abin fi nari jahannama cikin wutar jahannama kaga kenan aljaza'u min jinsil amal sakamako ya zamo daga nau'in aiki makamin da ya kashe kanshi da shi to da shi Allah zai ta'azabtar da shi cikin wutar jahannama in suka ce to da suka in kuna ce ma da kuna in ma yanka ne da yanka in da bindiga ne to da bindiga to shi ne za a azabtar da shi fi nari jahannama cikin wutar jahannama wal iyadu billah
to wa qala hatta min hali haddathna jarir bin hasim أن حسني حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد فما يسيلا وما نخاف أن يكذب جندب على النبي صلى الله عليه وسلم قال كان برجل ذراع فقتل نفسه فقال الله بلغني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة وقال هجاج بن منهال حدثنا جرير بن هاضم عن الحسن قال حدثنا جندب رضي الله تعالى عنه في هذا المسجد فما نسينا وما نخاف أن يكذب جندب عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال كان برجل جراه قتل نفسه فقال الله عز وجل بدلني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة وأن هجاج بن منهال يجي إنجي إمام البخاري وأن تعليقي وأن imam al-bukhari din ya waslinsa a zikiri bani isra'ila can can cikin sahih bukhari din babu zikiri bani isra'ila to anan ne ya ambaci yayi waslin wannan riwaya ma na kawo ta musula an yi waslinta an kawo isnadin ta cikakke kamar da dai muka sha bayani watan ta'liqatuna al-imam al-bukhari malamai sun bibiye su sun same su garau suke in ma dai in ka ji al-imam al-bukhari ya ta'liqi to wani wuri inda aka fito ya kawo isnadin to haka yanzu yau da tuka burin kawo isnadin ko kuma a'a inda za a cimma nan gaba inda aka tasan ma nan gaba zai kawo isnadin ya kawo wannan riwaya da isnadin ta cikakke da haka yanzu sai wadatu ba sai ya kawo ba saboda can gaba zai bukatu da ita zai kawo ta can ko kuma a'a wani littafi mutabari wanda ake iznarsa kama ce sahihu muslim ko kuma musannaf na ibnu abi shayba ko al-imam al-baihaqi ko at-tabarani sun kawo wannan riwaya mausula da isnadin ta kuma an bibiye ta can din inda aka kawo ta an auna ta akan sharadin bukhari take to shi kadai zaka sa kaga al-Imam al-Bukhari ya taliki to saboda haka ya wasilin wannan riwaya sa a cikin wannan sahihi nasa yace wa qala Hajjaj ibn Minhal yace haddathana Jarir ibn Hazim yace Jarir ibn Hazim ya zantar da mu al-Hasan ya karbo daga Hasan al-Basri qala yace Hasan al-Basri yace haddathana Jundub yace jundabu ya zantar da mu radiyallahu ta'ala anhu fi hadal masjid a wannan masallaci da yana bada bayanin a cikin masallacin ne na Basra mutumin Basra ne shi asul Basri to yana cewa a wannan masallaci sai malamai suka ce to zahiri da tunda mutumin Basra ne sai a dauka yana wannan magana ne a lokacin da yana cikin masallacin Basra fi hadal masjid yace anan ne jundabu ya zantar da mu yace fama nasina kuma wannan maganar da zan faɗa ba wani maganar mantuwa ciki ban mance komai ba ba mu mance komai ba bayanin da za mu yi kwas haka yake wama na kafu an ya kariba jundabun anin nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma jundabu ba ma tuhumarsa ba ma tuhumarsa ba ma jin ba ma shakka cewa ya faɗa mana wani abun da ba gaskiya ba anin nabi ya ce mana daga annabi ya jiyo babu menene hasul basri yake nufi da wannan ibara yana nufin karfafa maganarsa kaga dai ya ce maganar mantuwa ka aje ta gihi bata shigo ba garau bayanin duk zaman yake ɗaya kenan sannan kuma wanda muka karɓo da gare shi yarda dini wanda ba ma jin tsoron yayi faɗi abin da ba gaskiya ba anin nabi ya danganta shi ga annabi don haka za a gace anin nabi tare da akan ga an ce kazaba alai man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar to bambancin kazaba alaihi da kazaba anhu an gane kazaba alaihi yayi ƙarya abinda bai ji ba bai gani ba dora shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min nar to nan kuma da yace wa ma nakhafu an yakdhiba jundabun 'anil nabiy ala ishi ne bambanci wani yace ala ku ala nabiy to ai bambancin ala da an kenan in yace an yace ba ma tsoro ba ma shakka watan jundabu ya kirkiri wani abu anin nabi ya ce daga annabi ya ji ya ce daga annabi ya jo ya cira to daga annabi ba zai faɗi haka ko kada alan nabi ya dora abinda annabi bai faɗa ba alan nabi ya dora shi ya ce annabi ya faɗa kuma mutum ya ce ban ji ba ban gani ba to kaga ya karfafa maganar da zai faɗa shi ya sulba sai qala sai ce kana bi rajulin yace manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama an annabi sallallahu ta'ala sallam qala wasu kuma suka ce ya kazibu ɗin anin nabi to ba ta da alaka da yake ba ma tsoron jundabu ya yi ƙarya an gane to anin nabi sallallahu alaihi wasallam ƙal ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci kaga waccan ma'ana kuma ba ma shakka ba ma mana jin tsoron jundabu ya faɗi abinda ba shi ba ne anin nabi ya ce daga annabi ƙwal kana bi rajulin jirahu ya ce manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce wani mutum ya zamo wannan mutum malaman hadisi sun bibiya suka ce ba a gano sunansa ba amma jin wanda ya faɗa shi an san shi ba a da shakka ba a da ƙaiƙai da gare shi wanda suka ruwaito sannan kuma aka ce wannan ya faru ne ma ba a wannan lokaci ba don haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yake kana bi rajul wani jirahun miyam sun zama bi rajulin ga wani mutum qatala nafsahu me ya sakamakon wannan yaku ya kashe kansa faƙala Allah azza wa jalla kaga annabi sallallahu ta'ala sun sai kora sai Allah tabaraka wa ta'ala ya shiga da hadisi kursi ke badarani abdi bi nafsihi bawana ya kasa haƙurin lokaci yayi in ɗauki rayuwarsa salon alon ma'ana ba makami ba komi to badarani sai yi mai rigagi sai man riga bi bi nafsihi da kai ne to tun da ya haka haramtu alaihi aljanna na haramta aljanna gare shi aka ce wannan kawai ya halaka kan shi ne amma ai ba ran da za ta mutu ma sai da izinin Allah in gani yake ya yi wa Allah rigage to bai wa Allah rigage ba babu wani abin da zai motsi sai da izinin Allah da ya bari hanyar da Allah tabaraka wa ta'ala ya shata mashi ta wafati to ita Allah ya fi so gare shi to amma sai shakawa da rashin arziki sai ya riga ya gare shi sai ya kashe kansa sai ki haramtu alaihi aljanna yace na haramta aljanna gare shi na haramta aljanna gare shi wasu suka yi ta maganganu akan na haramta aljanna gare shi wasu suka ce ma'anar haramtu alaihi aljanna zai dawwama cikin wuta bai hita bai hita domin shi mai imani ko da kwaya zarra ne ba zai dawwama wuta ba to amma shi laifin shi zai dawwama da shi wuta ɗai kenan wasu ka ce ma'anarsa kaurara laifin ne haramta alaihi janna kaurara laifin ne mu laifin shi ya yi muni wanda ya kashe kansa wasu ka ce ma'anarsa zai iya yiwa kafiri ne ya hatimil an yakuna kafira zai iya yiwa kafiri ne wasu ka ce ta wannan ma ya yi ba ta da wani nauyi sai ko ba ko bai kashe kashi in kafiri ne haramtu alaihi aljanna na haramta aljanna gare shi eh haram aljanna haramun ce ga kafiri sawa'an qatala nafsahu aw lam yaqtul nafsahu ko bai kashe kanshi ba za ka suka ce wannan ma ba ta da ma'ana ba ta da ma'ana wannan dai ana magana ne da wanda yake mai imani amma wannan mugunyar kaddara wa tantacin masa wasu kuma suka ce haramtu alaihi aljanna ita aljanna mataki mataki ce to shi kan wannan wata aljanna wadda na tanada ta musamman to na haramta ta gare shi na haramta ta gare shi aljannan musamman aka ce wata aljanna domin aljanna hawa hawa ce wannan haramta ta gare shi in ya kare fursunan da yake cikin wuta za a wanke shi sai a fito da shi a sa shi aljanna amma kuma ba aljannar da da bai yi kisa ba ita za a bashi to dai wallahu alam akwai maganganu da yawa kan haramtu alaihi janna to حدثنا حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب حدثنا ابو الزلال عن العارف عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخلق نفسه يخلقها في النار والذي يدعمها يدعمها في النار
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الذي يحنق نفسه يحنقها في النار والذي يطعنها يطعنها أنا يطعنها في النار حدثنا أبو اليمان أبو اليمان هذا الجدم قال شيني حكم بن نافع شيني أبو اليمان قال أخبرنا شعيب يجي شعيب هذا الجدم شيني شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد يجي عبد الله بن زكوان شيني أبو الزناد a ƙwanƙwance da irin musamman waɗanda sunayensu da riwayensu ke maimaituwa in an ambaci rawi da laƙabi to a gano sunansa in an ambaci rawi da sunansa a gano laƙabinsa in an ambace shi da alkunya a gano sunansa ya ambace su da sunansa a gano alkunyarsa sai rike duk inda aka ce watan abu zinadi an san abdullahi ibn zakwan duk inda aka ce abdullahi ibn zakwan ka san abu zinadi ne duk inda aka ce a'raj an san abdurrahman ibn hurmuz ne duk inda aka ce abdurrahman ibn hurmuz an san a'raj ne an al-a'raj an abi hurairah an karbo da ya karbo daga abi hurairah sai da Allah tabbata gare shi qala shi qala an-nabiy sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yace manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya ce alladhi yakhluqu nafsahu yace wanda ya shaƙe kansa har ya mutu yace yakhluquha fi nar yace irin nau'in azabar da ubangiji zai masa a cikin wuta zai ta shaƙe kansa yana yana yana azabtar da kanshi yana shaƙe kanshi yana azabtar da kanshi domin ita babu mutuwa a cikin wuta la mutu fiha wala yahya balle a ce zai kashe kansa a'a irin nau'in azabar da zai taimaka kansa kenan duk yadda ya ji lokacin mutuwan nan na azaba to irin shi zai ta maimaituwa gare shi da nau'in wannan hanyar ya ce wallazi ya tsu'unuha wanda kuma ya tsu'unuha yake ya soki kanshi har ya mutu ya soke kansa da mashi da wuka da wani karfe ya tsurunuha fi nar nau'in azabar da aka wakala gare shi watan zai rika suka kansa a cikin wuta da irin wannan makami da ya soki kansa ya mutu a duniya nau'in azabar da Allah tabaraka wa ta'ala zai masa kenan a cikin wutar jahannama saboda ya zamo jaza'an wifaqa watan sakamako ne wanda ya daidai da aiki aljaza'u min jinsil amr والعياذ بالله تعالى
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين رواه عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين wannan babi na magana akan abinda aka ki babu ma yukrahu ma din sai ta zama masdariya ما مصدرية هي التي تؤول هي وما بعدها بالمصدر ita ce ma wadda in ka ɗauko ta da ita da abin da ya zo bayanta ka narke su sai ka kawo mazdari ya tsaya matsayinsu sai a ce babu karahiyati salati babu karahiyati salati alal munafiqin kaga ma yukrahu da ma da yukrahu in ka shafe su kana aika kawo mazdari ya tsaya matsayinsu sai ka ce babu karahiyati salati على المنافقين ككراهية مصدرين باب كرهنشين yin sallah ga munafikai wanda karhancin nan wasu sun galla zashi sun ce yana da ƙarfi ƙwarai ƙwarai da gaske amma akwai sabani kuma wasu na ganin hukuncin na kususi ne ba na umumi ba kamar yadda zamu ci wal istighfar lil mushrikina da yin istighfari ga mushrikai ma'ana ne magafara ga mushrikai wasu suka ce nema gafara ga mushrikai ma haramun ne karara wannan an ambaci karahiya mai ma'anar haramci kullu zalika kana sayyi'uhu ko sayyi'atan inda rabbika makruha idan aka zana kaba'irori kashe kai cin dukiyar maraya da aikata alfasha da sauran da sauran su ce kullu zalika eh kullu zalika ne ko kana zalika رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عبد الله بن عمر رواه يا رويت حديث لكي مغنى أكن كرهنشين ين صلى الله عبد الله بن عمر يا رويت لا تسيتي رواه ابن عمر أما باب إسنادي باب إسنادي ma'ana malamai suka ce nan imamul bukhari na ishara ne zuwa ga wata riwaya da ta wuce can baya don haka yana ma tuninta in kana rike da ita to ita ce ita ce nan can ya kawo shi a cikin babul kafani fil qamisi alladhi yukaffu aw la yukaffu mun karanto shi can bai an tana babul kafani fil qamisi alladhi yukaffu aw la yukaffu babin yin likafani da riga dunkakka gefe da gefe da wadda ba dunkakka ba gefe da gefe to anan ya kawo watan watan riwaya ko kissa ta mutuwar Abdullah ibn Ubay ibn Salul in an tuna ce to wannan din ne abin da ya faru a kissar mutu Abdullah ibn Ubay ibn Salul yace to shine na watan hana don alqur'ani ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam la tusalli ala ahadin minhum ma ta'abada wala tusalli ala ahadin minhum ma ta'abada wala taqum ala qabrihi to wace shi ne imam buhari ke ishara gare shi to aka ce rawa ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu ta'ala sallam to حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن أبي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم انه قال لما مات عبد الله بن ابي بن سلول هي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلت اليه فقلت يا رسول الله اتصلي على ابن ابي وقد آل يوم كذا وكذا كذا وكذا أؤكد عليه قوله فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر فلما أخذت عليه قال إني خلت إني خلت إني خيرت فذكرت لو أعلم عني إن زلت على السبعين يغفر له لزدت عليها قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف ثم انصرف فلم ينقص إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ولا يصلي على أحد منهم مات أبدا إلى قوله وهم كافرون قال فعجبت فعلت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ والله ورسوله عالم
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن أقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أنه قال لما مات عبد الله بن عبي بن صلول دعي له رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ليصلي عليه فلما قام رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وصبت إليه فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا أعدد عليه قوله فتبسم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقال أخر أني يا عمر فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت لو أعلم عني إن زدت على السبعين فغفر له لزدت عليها قال فصلى عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ولا تصل على أحد منهم مات أبدا إلا وهم فاسقون قال فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يومئذ والله ورسوله أعلم وأن الحديث يا ابن بكر يا ذا تدموا قال يجي حدثنا الليث ليث بن سعد يا ذا تدموا أن قيل يا كربو دغه قيل عن ابن شهاب يا كربو دغه محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس يا كربو دغ عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس هكذا عن عمر بن الخطاب شيكما عبد الله بن عباس يا جد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهم يدعى الله تبت غريس غباكي انه قال حقيقه لما مات عبد الله بن عبي بن سلول ranar da ko lokacin da abdullahi ibn ubayy ibn salul ya mutu du'iya lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai aka kira annabi sallallahu ta'ala sallam lahu saboda ya mai sallah anan nan an yi an jahala ma'ana ba a faɗi an ibhami ba a faɗi wane ne annabi sallallahu alaihi amma an tuna can baya kai riwaya da tace abdullahi ne ɗanai dan abdullahi ne to shi ya nemi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata riwaya kuma shi din ne ya nemi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai sallah ya nema mai gafara kuma ya bada rige shi a samu shi duk wannan roƙo shi yayi tun yana raye shi ibnu ubayy domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai sallah falamma qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi sayyidina umar yace wa sabtu ilayhi sin zabura إليه سين تري جباء النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لك يا رسول الله يا مزا الله سيها ما كتموتا يتن ابن أبي نني فباب أبن نبي مزا الله أما كما ينزو أزو أدوك أنقلو أتي مزا الله يمي صلى don haka shi ko hamasa sai ta motsa sai tare gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasul Allah atusalli al ibn ubay yanzu ibn ubay ne zaka yi sallah ibn ubay ne zaka yi sallah ya rasulullahi shi yana ganin tsadar sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wulakanta ibnu ubayy in yaga tsadar sallan sai ga wulakanta ibnu ubayy wa qad qala yawma kaza wa kaza kaza wa kaza shin ba shi bane ya faɗi lafazi mai muni qala kaza kenan ya faɗi wani lafazi mai muni yawma kaza ranar kaza ranar kaza da kaza ya faɗi kaza da kaza kaga kaza da kaza na farko yau ma kaza ranar kaza kuma ce ranar uhudu a uhudu ya ce law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hawa ba ya ce haka an ce ina nasara take an ce akwai nasara to ina nasara take ina akwai nasara ana kashe mana mutane haka da yawa law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hawa to sai na umar na karanto manzo Allah yana hadisi ko manzo Allah irin miyagu ayyukan shi shin ba shi bane ranar kaza yake cewa la in raja'ana ila almadinati la yukhrijanna al'azz min hal asad in mun koma madina manya manyan sai sun fitar da wulakantattu kuma ga waɗanda yake nufi da wannan mugunyan magana shin ba shi ne yake cewa sammin kalbaka ya'kulka ba duk sai na umurna ta karanto annabi sallallahu ta'ala sallam abin da ya kuma sai an faɗi lokaci ba shi ne ya faɗi kaza ba ranar kaza ba shi ne ya faɗi kaza ba ranar kaza duk sai da ya gama faɗi ya ce u'addidu alaihi qawluhu ina ta lissafa manzo Allah sallallahu miyagun maganganunsa da lokutan su fatabassama rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam amma rahmatan lil alamin murmushi kai manzo Allah murmushi kai manzo Allah wa qala yace akhir anni ya umar umar kauce ba ni kauce ba ni gahara gahara mu gahara falamma aksartu alaihi lokacin da na matsa na nace na yawaita alaihi ga manzo Allah sallallahu alaihi wannan magana qala yace inni khuyirtu fa qatartu ya umaru watan zabi aka bani faktartu sai na zabi in mai din zabi ne aka bani to an ce astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum manzo Allah ce zabi ne aka bani ni ko sai na zabi in mai din ni ko sai na zabi in mai din saboda watan taushin hali da tsananin tausai na ma'aiki sallallahu ta'ala wasallam ga halitta Allah law a'lamu anni in ziditu ala 70 fa ghufira lahu la ziditu alaiha manzo Allah ya ce da Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce in tastaghfir lahum 70 marra da za ka nema musu gafara sau saba'in shi ne mazala ce da na in na ƙara sama da su saba'in ɗin za a gafarta mai ɗin lazidi to alaiha da na nema mai gafar sama da su saba'in ƙala sai na umaru ya ce fasalla alaihi rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam amma da ƙarshe dai duka dai aka ƙare manzo Allah ya mai sallar duk da na ce wa kenan da yayi da karanto da bitan miyagun ayyukan abdullahi bin ubayy amma ba su hana wanzu Allah mai sallar ba yace da karshe ya fasa Allah alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam thumma sarafa sannan sai manzo Allah juya falam yamkut illa yasiran bi zauna ba bai dan dauki lokaci ba illa yasiran sai lokaci kadan hatta nazalat al-ayatan min bara'a har sai ayoyi biyu daga bara'a suka sauka suratu bara suratu tauba daga cikin su wala tusalli wannan sura ta kunyatawa wadda ake ce mata sura ce ta kunyatawa ta tonon asiri ta tonon silali ga kafirai da munafikai musamman munafikai wala tusalli ala ahadin kada ka sake salla ga daya minhum daga munafikan nan mata abadan wanda ya mutu har abada yanzu an riga an kulle eh sannan kuma wala taqum ala qabrihi to menene sai aka ce innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu hum fasiqun domin sun kafirta da Allah cikin zukatansu ba komai bane ciki sai kafirci sun kafirce wa Allah sun kafirce wa manzo Allah sallallahu ta'ala sallam kuma sun mutu suna fasikai waɗanda suka fita daga da'ar ubangiji to shine a sayyidina Umar bin Khattab ce to kaga nan sai zan akwai maganganu da yawa akan cewa shin umumi ne wannan hukunci duk munafiki ba a mai sallah in ya mutu ba a mai sallah kamar yadda aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala tusalli ala ahadin min mata ba wasu ka ce ba umumi bane domin annabi sallallahu ta'ala sallam shi an sanar da shi ainin su abinda ke cikin zukatan nasu an yaye manzo Allah ya gani abinda ke cikin zukatan nasu an yayi manzo Allah sallallahu ta'ala sallam ya gani tas dan haka aka ce a'a ai ba kowa bane ba kowa bane annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama shi tunda an sanar da shi su kuma ya sanar da wasu ke bantattu irin su Huzaifa Huzaifa ibn Liman manzo Allah sallallahu ya sanar da shi wajen mutum goma sha bakwai ya ce kaga da wani da wani da wani dun munafikai da wane da wane da wane da wane duk ya zana mai su ya sun din muna kudin to saboda haka aka ce to tunda ba kowa ne za a haska ma irin annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka wannan hukunci manzo Allah sallallahu hukunci ne nashi shi kadai abinda zai tabbatar da hukunci ne nashi shi kadai ai sauran munafikan suna cuɗe da sauran musulmi suna aure auratayya tsakaninsu suna gado tsakaninsu da sauransu in kafiran ne na gidi to ba auratayya tsakani ba gadayya tsakani kuma za su mutu ba a yi musalla suna mutu ana musalla lokacin sahabbai har ya kai sidna umaru ya kira uzaifa ya tambaye shi ya ce kai annabi ya yi sirri da kai don allah ba ciki saboda tsananin tsananin watan rashin ittikali dibe da sayyidina Umar yake da manzo Allah dibe da manzo Allah yake da sayyidina Umar yace haba amirul mu'minin ai baka ciki yace to alhamdulillah nagode nagode ma Allah nagode ma Allah to in yana da kaikai sayyidina Umar na da kaikai da wani cikin munafukai in ya mutu sayyidina Umar na da kaikai da shi amma bai da tabbaci tunda shi manzo Allah bai sirrin da shi ba amma dai take taken shi da yake gani don haka in ya mutu za a yi janaza sai sai na umaru ya aika si aida ya ce ku dibo mun huzaifa ya taho janazan nan ya ka ce huzaifa ya taho sai shirya sai ce sai ce bai cikin za ka bari ce amma ko za a yi mai sallar ko bai ce ka a yi mai sallar bin misali in kuma huzaifan bai ce sai ya kwanci shi kawai sai ce yana cikin su bai zo amma kuma ya ga bai ce kai ya tafi ba don haka aka ce da hukuncin nan na rashin yi ma munafukan nan sallah hukunci ne umumi na shari'a na zahiri a ba wani koyo kawai za a bayyana da su karara kuma a sanar da kowa kai musu sallah kowa kai musu sallah amma tun da an bata kife sai aka ce to wannan hukunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake da khususiyyar watan hana shi yi musu sallah sannan kuma yana karantar da watan abinda malamai suka ce wannan yana karantar da abinda ake so waziri na kwarai ya zamo mai yi da gaske cikin ba wanda yake wazirci shawara kuma ta tsakanin shi da Allah in ya yadda da abu yin imani da abu ya tsaya tsakanin shi da Allah ya faɗa ma shugaba wanda yake mawuzurci kada ya ɓoye mashi kada ya sanya kada ya koyi mishi aya faɗi don haka sai na umaru a matsayin shi na waziri ya yi tsaye ba koyo shi dai ga fahimta shi ko da shi waziri fahimta shi ta saba da ta shugaban daga baya za a dawo misali to sai a yi hukunci amma shi ya tsaya tsakanin shi da Allah ba koyo ya faɗi matsaya ta shi ne sai na umaru ya yi kuma shikar hamasa ce ta sa ya yi haka kuma abinda zai tabbatar da bai manzala bai da kaikai da abinda sai na umaru yayi ba abinda manzala ya ce ba sai murmushi ya yi murmushi ya san kishin shi ne ya sa sai na umaru ya haka ki tsananin kishin sa ne ya sa sai na umaru ya haka tsala sai na umaru ya ce fa a jirtuni kaina daga baya na komo ina mamakin kaina nani min jur'ati ala rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam irin jara'ar da nayi sai na komo ina maki shi wai ni ne ni ne na iya taron annabi sallallahu alaihi wasallam in ce annabi zai abu in ce a'a ya rasulullahi ya ce kai ni kana sai na komo ina maki kaina wane mu a wannan ne wallahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon su ne watan suka san watan sirrin da ke ciki na wannan lamarin to اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قلبه ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله
yanzu mutum yana da gini kan yan tafiya na kwakwakwai da mutum ya san mun ga jini jini na hukumi ne za a tana da jini da e shi in ya zuwa wannan ba komai shi in ya zuwa amma a ce gaba ɗaya a taro a ce ba za a mai sallah da shi a babu amma in ya tabbatar da munafucin saboda shi akwai abubuwa da yawa waɗanda ake bukata wajen tabbatar da munafuci e tabbatuwar munafuci akwai abubuwa da yawa wanda za su za a bukata wajen shaida na nifaka kuma munafuci fa kala-kala ne akwai wani abin da ake dauka munafuci amma ba irin wancan munafuci ba na ɓoye kafirci e a ce aiwa na munafuki ne yana da ma'ana wata alama ta nifaka ba kafirci ne yake koyewa ba shi zuce irin nasu abdullahi bin ubayy a irin su nasu abdullahi bin ubayy kafirci ne domin kin annabi ne da kin Allah cikin zukatansu eh amma wanda zai zo ya nuna maka ai yana tare da kai lallalallallan amma in in ka tashi sai ya zage ka in ka tashi sai ya soke ka ko in ya tashi ya bar nan sai ya soke ka a sunan shi ai istilahin mu sunan shi munafiki ko sunan shi munafiki amma ba mai hukuncin wancan nifaka bane ba ba mai hukuncin munafiki ba ne na ɓoye kafirci ya bayyanar da musulunci a'a ya bayyanar da kyakkyawar sifa ya ɓoye mummuna shi ne kawai amma wancan ya bayyanar da musulunci ya ɓoye kafirci haji bambancinsu Mm. gahili yana nuna yana son annabi amma munafiki ne to yanzu akwai bukata a gano nifakan eh kin annabin a gano tabbacin haka ya gano tabbacin haka lalle yana yana yaro su da wancan eh yaro su da wancan eh yana miyagun kalmomi ana ji kwarai da gaske wannan alama ce shi ake ce ma in ya bayyana da kalmomi to sai ya zama zandaka zindiki kenan zindiki munafiki shine zindiki amma shi har kalmomi yake bayyana wadda za su shaidi ne faka shi sai a ce zindikanci No. ƙwarai da gaske za mu zo kan shi wannan ƙwarai da gaske za mu zo kan shi a kan babu fana'i yana nan buhari ma babu yi masa eh babu fana'i yana shine kusa shine kusa babu fana'i ko sana'in nasi eh babu sana'in nasi alal alal mayyiti to nan gurin wani janazar ta taho sai sahabbai suka tsaye mu kai aiwa ne ya dace wani akwai kirki wani kaza wani kaza manzo Allah ce wajibat wani kuma aka zo da shi ya ce kai aiwa ne sai dai sai dai a hankali ce ba kirki ba kaza manzo Allah ya ce wajibat shi ba to a karkashin wannan ne wannan amsar tambayar cewa ashe ko ya mutu a iya faɗin miyagun ayyukan shi watan wasu ka ce iya iya faɗi ƙwarai da gaske in an yi ba da wata mummunan manufa ba ba da wata mummunan manufa ba yanzu a ya la'akari ya la'akari ana la'akari da manufarsu cikin yin haka na'am ƙwarai da gaske akwai wanda ya cancanta da bukata ayin shi mulɗarri ne ƙwarai yana da ɗanin bukata ƙwarai da su mutuƙar ba kafiri ba ne kafiri ne aka ce ba a nema magafa amma mai laifi to shi ko ya fi bukatuwa da a nema masa gafara to in kuma aka kara ta ce to yanzu misali shi wannan wanda yake bai da kirki mai miyagun ayyuka to yanzu in suka shaide shi da kyakkyawar aiki ba to mi hukunci shaidar tasu to shi ba akwai magana shi ƙwarai da gaske misali wannan shaidar mutumin banza ne ba amma masoyan shi saboda sun ji an ce watan lisanul khalqi qalamul haqqi eh kuma antum shuhada'ullahi ku ne shaida shaidu na Allah to sai suka ga to haka ne to bari a shaidi mutumin kirki to me matsayin shaida shi ma insha Allah karatun mu na gaba za mu ji shi to